لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da shida ga watan uku shekara 2025 miladiya ci gaba da majalisunmu na tafsiri na wato ainihin ramadan a wannan markazi namu mai albarka markazul imam dani da tahfidil qur'ani wa ulumi da ke nan biyar uku ta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karantawa wannan tafsiri daga wato muktasar mai suna taysir rahman fi iktisari tafsiri muhi sunnah البغوي المسمى معالم التنزيل وان العبد الفقير إلى عفو ربه يوات أنهن تتراشي غفر الله له ولوالديه jiya mun fara karanta ayoyi da suke magana akan kissa ta annabi adam alaihi salam tun daga farkon lokacin da Allah ta'ala ya sanar da mala'iku cewa zai halicci annabi adam wato ainihin sai mala'iku suke cewa shin yanzu za ka sanya ko za ka halicci wanda zai in ka sanya shi a doron ƙasa za su yi barna kuma su zubar da jini Allah ta'ala sai ce inni a'lamu ma la ta'lamun lalle na sa abin da ba ku sani ba sannan mun ji cewar akisar daga cikin abin da Allah ta'ala ya wato ainihin daukaki annabi Adam akan mala'iku shine ilimi ya sanar da shi abin da su ba su sani ba karkashin wannan mu al'umma ce wanda tun farkon mu daman mi ilimi abu ne mai muhimmanci a wajen mu an gane al'umma za ta zama cikin alkhairi in tana karatu amma al'ummar da ba ta karatu babu alkhairi tattare da ita sannan za ta zama baiwa a bautar da ita yanzu ba kwa mamakin yadda yahuda suke jagorantar duniya me yasa ilimi wannan ilimin ku daman tun dama Allah ya ba su ilimi an gane kuwa shi yasa har faɗin Allah ta'ala اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسمع المسكين شاء المغضوب عليهم سن يهوداوا me yasa suka ce saboda sun saba wa Allah da sani bai yahude duk abin da yake ya me ya sani sanan so ci jafiya Allah ta'ala ya faɗi ne wa faddalnahum ala alalamin ko ƙarshen aya ta cikin sautu jafiya shafi na biyu Allah yana magana daga cikin abinda Allah ya fifita ahlul kitab shine me akwai ilimi don haka ƙarƙashin wannan abinda mutum zai a duniya ya samu ɗaukaka kuma ya zama yantacce shine ya zama yana da karatu amma in dai baka da karatu to za ka zama mai bawa yau za ka zama bawa ne yasa mu tashi mu yi karatu musamman karatun addini da karatun zamani to sai mu ceci kawunan mu kuma mu ceci al'ummar mu jiya mun karanta aya ta ƙarshe da Allah ta'ala ya umarci annabi Adam ya sanar da mala'iku sunayen abubuwan da su mala'iku ba su san sunayensu ba sannan kuma wato ainihin annabi adam riko da umarnin Allah ya sanar da wato ainihin mala'iku yau za mu tashi a gabar da Allah ta'ala ke cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah ta'ala yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka ambata musu yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblis sai iblis aba wato yaki wastakbara ya girman kai wa kana minal kafirin wato dama ya kasance cikin kafirai wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna sannan muka ce ya adam wato ka zauna kai da matarka cikin aljanna wa kula min haragadan haisu shi'tuma sannan ku ci da yalwa duk ta yanda kuka so duk abin da kuka so a aljanna kuma ya duk yayin da kuka so wala taqrabu hadhihi shajara sannan kada ku kasanci wannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku kasance daga azzalimai fa azallahum ash-shaytanu anha to sai shaytan ya zamar da su daga wato barin aljanna fa akhrajahuma mimma kana fihi sai ya fitar da su daga abin da suka kasance ciki wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu to sai muka ce ku sako sashin ku yana adawa da sashi wala kun fil ardi mustaqar sanan kuna da wato matabbata a doron ƙasa wa mata'un ilahin da wani jin daɗi zuwa wani lokaci fatalaqa adamu min rabbihi kalimat sai annabi adam ya karbi kalmomi daga wajen ubangijinsa wasu kalmomi fataba alaihi sai Allah ya wato ainihin karbi tubarsa innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah shine at-tawwab mai karban tuba ar-rahim mai jin kai qawluhu ta'ala to fadin Allah madaukaki wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam wato ka ambata musu yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada wato ga adam qara abu ja'far lil mala'ikati isjudu bi dhammi ta abu ja'far ya karanta wannan tawun din nan da dhamma lil mala'ikatu sujudu kenan ala jiwari alif sujudu saboda makwabtaka da alif ta usjudu asali in ka tsaya lil mala'ika zaka ce usjudu ne to kasancewa na hamzatul wasl madmuma sai Abu Ja'far ya dauko dhammar hamzatul wasl ya sanya ta akan ta'un sai karanta wato ani lil mala'ikatu sujudu wa kadhalika qara'a qur rabbukum haka qala rabbi ihkum ta cikin suratul anbiya aya ta 112 ya karanta qur rabbukum an gane bi dhammil ba da dhamma akan ba'un wa ikhtalafu fi anna hadha al-khitab ma ay al-mala'ika nan malamai sun yi sabani wannan magana da waɗanne cikin mala'iku Allah yake magana wal asahhu zance mafi inganci annahu ma'a jami'il mala'ika na Allah yana magana ne da dukkan mala'iku ciwon su yi sujada ga annabi Adam لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون سي ملائكو دكان سو سكي باكي دين سو سكي سجدا مع آدم كلهم كما أجمعون أنغاني آه وقوله أسجدوا wato faɗin Allah da ya ce usjudu ku yi sujjada fihi qaulani akwai maganganu biyu al-asahhu mafi inganci wannan uslubi da nabi ko manhaji na ikhtisar idan ma da ya kawo maganganu da yawa to yana rajjahawa shi yana da yana da alfazul tarjih da yake amfani da su wanda bahasi ne mai zaman kansa to galiban in kan zaɓi maganar da shi ya rajahata a wasu lokuta kuma me in kan zaɓi maganganun da ba raji hanya a wajensa ba in na ga musamman imamu tabari ya karkata a kan wannan magana ita ce raji an gane kuwa domin ibn taymiya ke magana dangane da tafsirin imamu tabari ya ce babu tafsirin da musulmai ba su da wannan tafsirin da ya kai shi tafsirin imamu tabari wanda mu ko ganin sa ba mu taɓa yi wani cikinmu wani ya kace ya taba ganta sai imamu qabali ya shabe taba kallon sa an gane kuwa kuma ya ji shine shehu shehu baladi ya ji shine shehin garin su da Allah ma ce shine shugaba ko sarkin malaman garin su amma la Allah bai da wannan tafsiri al ilmu bit ta'alluf an gane karatu danyi ne kun ji ko kar mi gaggawar shiga malinta da rigar malinta mi karatun tuku Allah zai fahimtar da mu addinin shi fi qaulani dan haka dai kalman usludu akwai maganganu biyu al asahu mafi inganci annan sujuda kana li adam ala alhaqiqa to wato sujada ga annabi adam din nan ta kasance a bisa haqiqa wa tadammana ma'ana ta'a lillahi azza wa jalla bi imtithali amri sanan ta kunshi ma'ana da'a ma Allah ta'ala mabuwayi madaukaki ta hanyar riko da umarninsa wa kana zalika sujuda ta'zimin wannan ko ta kasance ta kasance sujada ne ta girmamawa wa tahiyya da gaisuwa la sujuda ibada ba sujada ne ta me ta bauta ba ka sujudi ikhwati yusuf lahu kamar dai sujjadar ƴan uwa annabi yusuf gare shi fi qaulihi azza wa jal a cikin fadin Allah mabuwayi madaukaki wa kharu lahu sujjada sai suka sunkuya suka yi masa sujjada nan sujjada ne ta girmamawa da me da gaisuwa ba wai sujjada ne ta me ta wato ani ibada ba wa lam yakun fihi wad'ul jabh wad'ul wajhi 'ala al-ard nan gaba tana da muhimmanci sannan wannan sujada da mala'iku suka yi wa annabi adam da ƴan uwan annabi yusuf suka yi masa ko to babu me sanya goshi a ƙasa inna ma kana alhina wato inna ma kana linhina kawai sun kuyar da kai ne falamma ja al-islam yayin da musulunci ya zo ko abtala zalika bisala sun kuyar da kan ma musulunci ya soke shi ta hanyar me ka gaisa da mutum kamar sallama ka ba shi hannu ku gaisa an fahimci wannan ƙarƙashin wannan a musulunci kenan babu wannan durƙuso da hausawa suke wasu ƙabilun kuma bend down gaba ɗaya suke ko su kwanta duk babu wannan a musulunci musulunci gaison musulunci shine assalamu alaikum mutum ya miyar maka wa alaikum assalamu wa rahmatullah an gane amma wani abu da, da, da muke yi na durƙuso na kaza babu shi amin na sunkuyawa ƙarƙashin wannan malamai su ji tsoron Allah da, ba durƙusa musu ake ba zube musu ake yawa daga tsayin an gan shi za a zube a yanki jiki kan mutum ya yi paralyze zai gaida malami la wannan ba karatu ba ne gashi nan mala ya ce da musulunci ya zo sai ya soke wannan mai sun kuyo din ma an gane fasajadu don haka dai kenan kun ga sujada da suka yi shine ba sujada ne irin yace nuke a sallah ba an gane kuma ita ma sun yi ta ne a bisa girmama da kuma riko da umarnin Allah ta'ala da ya musu cewar su yi sujada ga annabi adam fasajadu ya'ni mala'ika wato sai suka yi sujada yana nufin mala'iku illa iblis wato sai dai iblis shi yaki waqtalafu fihi malamai sun yi sabani dangane da iblis fa qala ibn abbas radiyallahu anhuma wa aktharul mufassirin sai abla dan abbas da mafiya malaman tafsiri suka ce kana iblisu minal mala'ika to iblis yana daga cikin mala'iku wannan shine abin da abla dan abbas ya faɗa da mafiya wannan ainihin malaman tafsiri amma kuma za ku ga wasu malaman sun tafi cewar iblis baya daga cikin me mala'iku suka ce an shawo cikin suratul kafi Allah ya ce kunna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi sannan suka ce yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci mala'iku daga haske ko an halicci aljanu daga wato tantsatsin wannan wuta annabi adam kuma annabi ya ce Allah ya halitta shi daga abin da aka siffanta muku an gane kuwa karkashin wannan kenan amma shi imamul bagawi ya tafi cewa iblis min al mala'ika an gane kuma ya ce wannan shine magana ta mafi yawan malaman tafsiri wanda yake son ya ji dalilai da imamul bagawi ya kawo ya iya koma asalin tafsir ma'alimut tanzil wanda ya kawo dalilai da suke karfafa maganar sa cewar wannan iblis yana daga cikin mala'iku amma dai wasu cikin malamai sun tafi cewar ba daga cikin mala'iku dai kawai yana tare da su an gane ya wannan dai mas'ala ce da malamai suka yi sabani dan haka dai illa iblis wato mala'iku dukkansu sun yi sujada banda iblis aba ayimtana yaki ya hanu falam yasjud bai yi sujada ba wastakbara ai takabbara an sujud sannan ya yi girman kai daga barin sujada wa kana ai sara min kafirin wato dama kuma ya kasance cikin mi kafirai qala aktharul mufassirin mafiya yawan malaman tafsiri sun ce wa kana fi sabi ilmi llahi min alkafirina wato daman can a ilimin Allah da ya riga yi komai ya kasance cikin mi kafirai alladhina wajabat lahum shaqawa wanda tabewa ta tabbata ta wajaba ta tabbata akan su an gane kenan daman ba zai yi ba saboda wannan yana daga cikin allazina haqqat alaihim kalimatu rabbika annahum la yu'minun an gane dama yana daga cikin waɗanda suke shaqiyai to shi yasa bai yi sujjada ba an abi huraira ta qala daga almajir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira Allah ya kara mishi yarda abu huraira yana daga cikin manyan manyan jigajigan almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kuma zai rusa ruwayar abu huraira to yana so ya rusa musulunci ne an gane kuwa saboda abu huraira matsuwa ma an ta kama shi baya so ya tafi saboda kar ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi wani ilimi baya ne an fahimci wannan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qara ibnu adam sajda idan wato ainihin dan adam ya karanta agun wato sujjada ayat da aka umarce shi da sujjada fa sajada sai wannan sujjadan i'tazala shaytanu yabki to shaidan sai ya gusa yana kuka ya kulu yana cewa ya waila kaitansa wa fi riwayat abi quraibin ya waili a wata riwayar ta abu quraib zai na cewa ya kaito na ummi rabbunu adama bisujudi fasajada falahul janna dan adam an umarce shi da sujada yayi zai samu aljanna wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar ni kuma an umarce ni da sujada na kidan haka wuta zan koma an gane ma'ana wuta zan shiga karkashin wannan sai ku gane kenan iblis da yake yin sujjada wannan kinyi da ya haifar masa da hasarar wuta ta zama masa mai makoma an gane don haka dai mala'iku sun yi sujada baki ɗaya iblis ne ya ƙi ya wato ainihin girman kai wato dama ya kasance cikin kafirai wa kulla ya adamu uskun anta wa zawjukal janna sai muka ce ya adam ka zauna kai da matarka a aljanna wa zalika anna adam lam yakun fil jannati man yujanisuhu wato yanda sha'ani yake annabi adam ya kasance a aljanna bai da wanda zai ɗebe masa kewa fanama naumatan sai ya kwanta bacci wannan baccin kan ce la'alla bacci hikimarsa shine saboda Allah ya halitta masa wato matarsa ba wai dan gajiya ba so da abin da yake janyo bacci a duniya shine me gajiya shi yasa wanda yafi saurin bacci shine wanda yafi gajiya da me da yawa wanda ya gaji da yawa ko a zaune yake ko a tsaye yake ko tuki yake yanzu zaka ga yayi yayi bacci amma an da bai gaji ba zaka samu me sosai shine ma'anar waje anna naumakum subata mun sanya baccin ku ya zama hutu to in an gaji ba sai ka sha diclofenic ba kawai in dai ka kwanta kai isasshen bacci ka tashi zaka samu yawanci gajiyar nan tani ta tafi ta bar jikinka babban maganin gajiya shine bacci dan haka dai annabi adam ya kasance aljanna bai da mai ɗebe masa kewa fanama naumatan sai ya kwanta bacci fa khalaqa Allahu zawjatahu Hawwa sai Allah ya halitta masa matarsa Hawwa min qusayra shiqqihi al-aysar daga wato ainihin kuryar hakarkarin sa na hagu aka halicci mi matar shi kenan shi yasa mata an halitta su daga kashi na mi hakarkari shi yasa suke a tomade annabi yace in kace sai sun miƙe sun tafi daidai to zaka karya su annabi ya ce karya su shine mi sakin su yau bayan da za a yi babban ina faɗa abin da yake wahalar da mu ga mata mu shine muke daidaita hankalin mu da nasu ɗaya duk wanda ya daidaita hankalinsa da na matarsa to abuwa ba su taɓa tafiya masa daidai ba amma an kaji kafi ta hankali kafi ta tunani mai kyau to za ka na tahammulin wani abin da za ta na maka yau amma in ka ce sai ta tafi daidai annabi ya ce ba ta tafi daidai ba shi yasa kawai mata za a yi haƙuri ne a zauna da su ana kallon fuskan alkhairansu an gane wani abubuwan da suke kuma na kure kana kawar da kai na nasiha da gyara kai kokari ka gyara shi wa kula min haragadan wasi'an kathiran haythu shi'tuma sannan ku ci daga aljanna din nan da yalwa mai yawa haythu shi'tuma kaifa shi'tuma ta yanda kuka so mata shi'tuma lokacin da kuka so aina shi'tuma wato kuma me duk ayan da kuka so ma'ana ga aljanna nan ga ta nan iya kallon ku duk abin da kuke so duk lokacin da kuka so duk yayin da kuka so to ku ci amma wala taqraba hadhihi shajarata ya'ni lil akl kada ku kusanci wannan bishiya ita ma don ci amma dan kun je kusa da ita ko kun zauna kusa da ita duk ba ku laifi ba amma da zumma za ku ci wannan dan icen bishiyan to kada ku yi fatakuna fatasira min az-zalimi in kuka yi haka sai ku kasance wato daga azzalimai ay ad-dallina bi anfusikuma bil ma'siyah a waɗanda suka cutar da kawunanku ko kuka cutar da kawunanku da mai ta hanyar sabo wa aslu zulmi asalin az-zulm wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i sanya abu ba a gurbin sa bonan shine zalunci dan haka kada ga aljanna an ba su su ci komi amma da sharadi ɗaya shine wannan bishiyan kada ku kusance ta da ci to amma shedan wato ainihin tun lokacin da ya ga abin da Allah ta'ala ya wa annabi Adam na fifiko girman kai ya shige sa hassada ta shige shi to sai ya zamo mai kullum shi mai hassada so yake ka fada cikin fitina da musiba da haka sai wato ani Allah yake cewa fa azallahuma istazalla shaytan adama wa Hauwa. sai wato shaytan ya zamar da annabi adam da Hauwa ai da'ahuma ila zalla ai yake da su zuwa ga zamiya ta yanda yace musu mi hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin ba zan nuna muku bishiyar dawama ba da kuma mulkin da baya karewa ba an gane ma na hakuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an takuna malakai ne au takuna minal khalidi yawwa yace ubangijinku bai hane ku wannan bishiya ba face idan kun ci za ku zama wasu masu sarauta ne ko kuma za ku dawwama to dan adam kuma yana son mulki kuma yana son in yana cikin daɗi kada wannan daɗi ya mai ya kubce masa amma Allah ya ce fadallahuma bi guru wato sai ya tabar da su da rudin sa karkashin wannan daidai gaban nan ke cewa ba kowane mai nasiha ne amintacce ba an gane kun gami wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ko baka jin larabci ka san an karfafa magana wa qasamahuma rantsuwa ya musu inni lalle ni lakuma ga kudin ga wata lamun ta kasan laminan nasihina wallahi mai nasiha ne sai da ya karfafi maganarsa da karfafawa shi wani nasiha yake musu amma ya tabar da su karkashi wani mutum ya iya zuwa maka da fiskan nasiha amma kuma ba mai nasiha ne a gare ka ba an gane da aka sai mutum ya zo mai hankali kun gana annabi adam iblis ya zo musu da suran mai nasiha ne amma ya tabar da su akwai kuma nasih amin wanda zai zo da nasihan kuma mutum ne na kirki da gaske alheri yake nufi da kai kamar yadda ja'a rajul min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yawa yazo yake wa wani mutum ne yazo daga cikin wannan gari yake cewa annabi musa da fir'aun da da sauran waziransa fa suna meeting za su kashe ka ka fice nasiha nake maka kuma da yawa to ainihin karɓi nasihar sai wannan tsoye ce da shi la ta khaf najauta min alqawmi zalimin kada ka korita ka tsira kenan idan har annasih al-amin ya maka nasiha ka karba to zaka kubuta amma nan gabar ku lura ba kowane mai nasiha ne amintacce ba ya wani zai ce maka wallahi darasin asuba da kake zuwa ai kawai yanzu ka zo da bacci a idan ka ai kawai kana kana budewa a live facebook kawai kana gani kaga zaka ga kamar annasih al-amin ne to amma kuma ba nasih al-amin bane saboda in ka zo ka zauna la'alla rahama da gafara ubangiji da take lullube majalis sai ta lullube ka in ka bude lafiya zu kana cikin za ta lullube su ba ka ciki ya maka asara dan haka sai ka gane waye yake zuwa da nasu ya alamin waye kuma me kawai yake so ya tabar da kai an gane yanzu wani sai sai shi daya masa wayan cewa kawai ai ka zauna ga ka a bakin katifa kana cikin kallon da ga an gama kawai aje waya za ka ka kwanta kuma ka ji abin da aka wallahi ba ka daidai da wanda ya zo ya zauna an gane albarkar ba ɗaya bane don haka dai shedan ya zamar da su wato ainihin wa qara hamza fa azalahuma maimakon fa azalahuma hamza ya karanta al-kufi kenan ya karanta fa azalahuma aina hahuma ai sai ne santar da su ash-shaytan kalma ash-shaytan fa'al min shatana ai ba'uda wato daga shatana ne wato an ce shatana kuma ba'uda ya ne santa summiya bihi li bu'dihi 'anil khair wa 'anir rahma an kira shaidan da wannan suna saboda ne santarsa daga banin alkhair da kuma rahamar ubangiji don haka dai fa azalahuma anha anil janna wato sai ne santar da su ko ya zamar da su daga barin aljanna fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi sai ya fitar da su daga abin da suka kasance cikin sa na ni'ima wa qulna habitu don haka sai muka ce ayin zilu ilal ardi sai muka ce da su to ku sako zuwa ga ƙasa yani adama wa hawa wa iblis da adam da hawa da iblis din to du ku tafo duniya ku gangaro kenan kuma an zo gidan gwagwarmaya kuma gidan wahala shi yasa can Allah ya ce da shi me kada ku kada ka kusanci wannan bishiya an gane fatashqa ne ko sai ka shawuya yawwa da can komi gashi nan zaka same shi cikin yalwa da wadata ba tare da ka shawuya ba in ka zo duniya fa sai ka nemi iri sai ka kai taki gona adam sai ka nemi shanu sun maka huda sai ka yi shuka ka yi noman farko ka yi maimai ka yi girbi ka yanko ka kawo gida matarka ta surfa kun ga akwai wahala can kuma komi ci cikin sauki kuma wuyar in an kasa ta kashi ɗari to kai ne da tamanin matarka bai wuce nawa ba bai wuce ashirin za ta yi ba kai ne da tamanin aka fatashka an gane wa innaka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara sannan nan aljanna ga babu babu yunwa ga kuma mi babu wannan babu babu tsirara kullun cikin tufa kake an gane sannan babu rana babu kuma kishi wa annaka la tazma fiha kenan ko wala tadha ba za ka samu kishi ba kuma ba za ka ji rana ba to amma duk da haka dai da shedan yazo yana ta zayyana wa annabi adam bai gushe ba sai da ya nasara wato ainihin ya sauko da su zuwa ga duniya ko ya sa suka ci bishiya wacce ta zama sanadiyar saukowarsu zuwa ga duniya don haka Allah ya ce zai wa kulna habizu ba'dukum li ba'din adu sai muka ce ku sauko zuwa doron duniya sashin kuma yana sashin ku kuma yana adawa da sashi wala kun fil ardi mustaqarrun mawdi'u qarar sannan kuna da gurbi na tabbatuwa a nan duniya wa mata'un bulghatun wa mustamta da kuma wani guzuri ko wani abun jin daɗi ilahin ilan qidai ajalikum zuwa karewar wato ainihin kwanakinku a nan duniya to fa talaqqa wa talaqi huwa qabun an fitnatin wa fahmin wato talaqqa din nan shine ko kuma talaqi shine karban abu da wato ainihin lura da kuma fahimta don haka fatalaqa adamu min rabbihi kalimat wato sai annabi adam ya karbi wato kalmomi daga wajen ubangijinsa qira'atul amma adamu bi raf'il mimi wato qira'ar mafiya yawan qurra shine adamu sun karanta da raf'u wa kalimatin bi khafdi ta kalimatin kuma da mi kasrataini a ta din nan qara ibn kathir amma ibn kathir ya karanta adama bin nasbi fatalaqa adama min rabbihi kalimatun kenan haka ya karanta an gane dan haka shine yace qara ibn kathir adama bin nasbi wato ibn kathir al-makki ya karanta adama da fataha kalimatun bi raf'i ta wato kalimatun din ya karanta da wato ainihin rufu'a tanwini kenan ya'ani ma'ana wannan kira'a ja'atil kalimatu adama min rabbih wato kalmomin ne suka zo wa adamu daga wajen ubangijinsa wa kana sababa taubatihi waɗannan kalmomi suka zamo sababi na tubarsa fataba alaihi fatajawaza anhu an gane sai Allah ya yafe mishi inda huwa tawwabu lalle Allah shine mai karban tuba ya qabalu tawbata ibadi yana karban tubar bayinsa arrahimu bi khalqi kuma mai jin kaimi wato ainihin ga bayin shi nan kun ga da annabi adam ya aikata laifi to Allah ya ce sai annabi adam shi da matar shi suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka tabbatar da cewa sun aikata laifi ubangiji ya gafarta musu kuma sai Allah ta'ala ya gafarta musu karkashin wannan kenan ubangiji ta'ala shine mai karban gafara mai karban tuba kuma duk laifin da bawa ya aikata wa ubangiji matakar ya daga hannu ya ce Allah na tuba to Allah zai gafarta mishi amma dogewa akan zunubi ka tuba to wannan kuma Allah ya ce wa man lam yatuba fa ulaika humuz zalimun masu dogewa akan zunubi su ki tuba to waɗannan su ne masu wato azzalimai Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba na'am
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah ta'ala ya ce kulna habitu minha jami'a to mun ce ku sauko daga aljanna baki daya baki dayan ku fa imma ya'tiyannakum minni huda to idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to duk wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun sannan ba su yin bakin ciki wallazina kafaru wa kallabu bi ayatina waɗanda suka kafirce kuma suka karyata ayoyin mu ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna kuma su madawama ne cikin ta ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi wa wato ku kiyaye ni'imomi da ne akan ku wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum sannan ku cika alkawari na sai na cika muku wa iya ya farhabun kuma ni wato ni kadai za ku ji tsoro wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kuma ku yi imani da abin da na saukar wato wanda yake dacewa da abin da ke tare da ku na attaura wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance na farkon wanda yake ya kafirce masa wala tashtaru bi ayati samanan qalila sannan kada ku musalta ayoyina da wani abin amfani kaɗan wa iya ya fattakun kuma lalle ni za ku wato ainihin za ku ji tsoro wala talbisul haqqa bil batil kada ku gauraya wato ainihin gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kada kuma ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani wa aqimu salata kuma ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakawar ka umar raki'in kuma ku yi ruku'i tare da masu ruku'i qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki qul nahbitu minha jami'a wato mun ce ku sako daga aljanna baki daya kila a wani kaulin an ce alhubutul awwal min aljannati ila sama'i dunya ainihin ayat da ta gabata Allah ya ce wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduko ku sako sashin ku yana adawa da sashi nan kuma sai ya ce qul nahbitu minha jami'a ku sako baki daya kun ga an yi maganar sakowa a gurbi na biyu sai malamai a wani kaulin suka ce alhubutul awwal sakowa ta farko min aljannati ila sama'i dunya wato shine daga aljanna su sako zuwa saman duniya والهبوط الآخر سقوا وننا دبن من السماء الدنيا إلى الأرض wato daga saman duniya zuwa ina zuwa wato ainihin doran ƙasa kun ga kama alqur'ani ne shi ma an sako da shi daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya ko daga nan kuma daga saman duniya sai ake sakowa da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi cikin shekaru 20 da uku fa imma ya'tiyannakum ay fa in ya'tikum ya zurriyata adam minni hudan ay rushdun wa bayanu shari'atin wato sannan idan shari'a ta zo muku ya tsaron annabi adam daga gare ni ai rushdun wa bayanu shari'atin wato ai shari'a da bayanin shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to duk wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun wato kuma ba su yin bakin ciki qara yaqub fala khawfa bil fathi fi kulli alquran duk yanda fala khawfun ta zo to yaqub al-basri ko haka ne ko dan basra ne yaqub al-basri yana karanta ta me wato ainihin wato fala khawfa wal akharuna bi dhammi wat tanwin sauran alqura suna karanta fala khawfun da dhamma kuma da tanwini dan haka dai fala khawfun alaihim fi ma yastakbiluna hum ba su tsoron abin da za su fuskanta a lahira wala hum yahzanuna ala ma khallafu sannan ba su yin bakin ciki a bisa abin da suka bari bayan su wato na lura cewa duk wanda ya zo mutuwa abu biyu suna samu sakamakon da Qur'ani ya tabbatar tsoron me zai je ya tarar da kuma bakin cikin abin da zai bari yanzu wani in ya zo mutuwa yana da iyalai tunaninsa kawai bakin cikinsa ya iyalansa bayansa sannan bayan haka kuma yana tsoron me zai je ya tarar to mutanen kirki waliyan Allah sai Allah ta'ala yake sa a musu bishara in sun zo mutuwa cewar me la khawfun alaihim wala hum yahzanun kada ku ji tsoron abin da za ku je ku tara sannan kada ku yi bakin cikin abin da za ku mi bari me yasa nahnu awliya'ukum fil fil hayati dunya wa fil akhirah an gane Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayan su waɗanda ake musu wannan bishara walladina kafaru yani jahadu waɗanda suka yi jayayya wa kazzabu bi ayatina bil qur'an kuma suka karyata ayoyinmu suka karyata alqur'ani ulaika ashabun nar yawmal qiyamah waɗannan su ne ma'abota wuta ranar alkiyama hun fiya khalidun sannan suna madawwama cikin ta la yakhrujuna minha wato ba su mi fitowa daga ciki wala yamutuna fiya sannan ba su mutuwa a cikin ta jama'a wuta daga cikin damuwar ta kenan ba a mutuwa kuma ba a fita duk wanda ya wato an zama yana aikata babban kafirci ya mutu akan babbar shirka an gane shi yasa in wuta za su yi kira ya maliku liyaqdi alaina rabbuk za su kira maliku mai tsaron wuta cewar a hukunta musu su mutu malamai suka ce sai bayan shekara dubu sai ya juya kalle su ya ce ina kun maki suna nan ne gurin zama an gane sannan na sanar da ku hadisi da nusu sai ya nuna mana cewa in yan wuta sun gama shiga wuta yan aljanna sun gama shiga ina aljanna Allah ya sanya wanda za su fita a wuta an fita su masu tauhidi kenan dukkan an tsame su daga wuta to za a kamo mutuwa a sanya ta tsakanin wuta da aljanna a ce yan wuta su leko yan aljanna su leko kun san wannan su ce mun san ta mutuwa kenan sai a kwantar ta sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna sai a ce yan wuta dawama ba mutuwa yan aljanna dawama ba mutuwa yan aljanna ba su taba farin ciki da wani yini a aljanna irin wannan yinin ba yan wuta kuma ba su taba bakin ciki a wuta fiye da wannan me yinin ba saboda yanzu sun tabbata cewar babu me babu mutuwa wahala ne da azaba Allah ta'ala ya tsare mu yan aljanna kuma sun tabbatar yanzu ni'ima ne babu mutuwa babu fita Allah ya sanya mu cikin bayan yan aljanna dan haka dai daga cikin ukuba ta wuta shine me yan wuta in sun shiga za su zama madawwama ciki amma mu sani aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine wanda za su dawwama a wuta ba za su fita ba su ne mushrikai masu aikata shirka babba ko kafirai waɗanda suka mutu akan kafirci amma ko da kaba'ira mutum yake aikatawa yana zina yana sata ko bai tuba bai shiga wuta zai fita an gane sabanin wannan shine aqida mu sabanin aqidan khawarijawa su sun ce ina baka ji Allah ya ce bala man kasaba sayyi'a ba wa hatat bi khati'atuhu ba fa ulai ka sawun nari wa shi'a khalidun to amma zamu zo mu ji tafsirin ta yanda malamai har su Abdullah dan Abbas farkon zamani ma suka yi musu raddi cewa wannan ayan tana magana ne akan shirka saboda sun ce shine zunubi guda ɗaya yake ihata da mutum kuma Allah ya ce wa hatat bihi khati'atu an gane kuwa na ka raddi ne ga waɗanda suke masu fahimta ta khawarijawa da wasu su ma kamar mu'tazilawa da suke ganin cewa wanda yake aikata kaba'ira in ya mutu mai zuna kenan mai kisan kai mai luwaɗi mai kaza suna ga in ya mutu in ya shiga wuta ba zai fita ba a ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce da mala'iku su je a wuta su duba wanda suka samu imani a zuciyarsa daidai da ƙwayar komayya ƙwayar hatsi su fito da shi an fahimci wannan amma idan mun ce maka aqida muta'ali sunna mai aikata kaba'ira ba zai dawama a wuta ba ba a baka daman ka aikata laifi yawa saboda ita wuta ita wuta second ɗaya karkai fata ka shiga annabi sallallahu ya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya a matsome a wuta a tsamo shi sai a fito da shi a ce a taɓa jin daɗi ya ce la wani wanda ya fi kowa jin daɗi a yana a duniya kuma shi tsome aka masa aka fito da shi ina kuma wanda zai zauna ya yi awa ɗaya ko ya yi sati ko ya yi shekara wani ma ya shekara ɗari wani shekara dubu ina kuma zai aminta an gane kuwa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala yake cewa ya bani Isra'il ya aula da Yaqub wato ya ku ‘ya'yan Yakub su ne bani Isra'il, wa ƙara Abu Ja'far Isra'il da gare Hams. Abu Ja'far ya karanta ba tare da alhamza ba, ne yana nufin da tasiri kenan Isra'il an gane haka ya karanta. Sawa'un za ka kana da wajihi biyu a maddan ko kai kasuru ko kai mi, ko kai tawassud an gane Isra'il haka yake karanta ta. Uzkuru ya bani Isra'il ya ‘ya'yan Yakub, uzkuru ihfazu wato ku kiyaye ni'mati ni'imata ai ni'ami ai ni'imomi na an gane ta yaya mutum zai kiyaye ni'imomin da Allah ya masa ta hanyar godiya yawwa in kana godiya to kana so ni'iman nan ta kiyayu ne in kuma ka kafirce fa sai Allah ya maka yanda yawa mutanen saba sai ya maka yanda yawa karu dan yawa karuna ko sai ya zamo mai kana kun san shi qur'ani in kai tsiya sai a ce maka kana ma'ana ka wuce inna qaruna kana min qaumi musa labarin ake baka laqad kana li sab'in an gama da su to kar ka zama yan kana in Allah baka nema kai matan ta ci gaba da ni kar a ce kana an yi ka da alhaji ne kai da alaramma ne da kaza ne da amma da ka kafirce ni'ima Allah ya riga ya mi ya karbe kayansa an gane don haka Allah yake kiran ya annabi yaqub bani isra'ila yake ce da su uzkuru ihfazu ni'mati ai ni'ami ku kiyaye ni'imomina lafzuha wahid wato lafazin wannan ni'mati din lafazi ne na tilo wa ma'anaha jam'un amma ma'ananta jam'i ne ni'imomina kenan ka qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kamar dai faɗin Allah inda za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku ba ku iyawa nan kun ga ni'matallahi ai ni'amallahi ne an gane ni'imomin da Allah ya muku don ba ni'ima ce guda ɗaya ba ni'imomi ne masu yawa don haka dai ya ku ‘ya'yan Yaƙub ku kiyaye ni'imomi da ne a kanku, allati an amtu alaikum, ai ala ajdadikum wa aslafikum, waɗanda na yi a kawunanku, ai a kan kakanninku da wanda suka gabace ku. Kenan ba a su yawa ba, amma saboda a iyayensu yawa sai ya sanya falalar kamar a kansu ta yi, ya an gane so da su ma sun ci gajiyar wannan mi, wannan ni'ima ɗin. wa aufu bi ahdi abim tisali amri wato sannan ku cika alkawari na ai ta hanyar riko da umarni na ufi bi ahdikum bil qabuli was thawabi ni kuma zan cika muku alkawarin ku ta hanyar karba kuma na baku lada wa iyaya farhabun fa khafuni fi naqd al ahd wato sannan ku ji tsoro na wajen warware alkawari amma fa kun ga wannan Allah da ya kiraye su ya musu wannan umarnin du kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum diyan da kai alkawari da bai hude sai ya warware shi yanzu dai kuna ga sun yi alkawari na su da zazzar batun yaƙi da ake amma su suka fara warware ba da haka behu da ya karkaji cewar za ka yi alkawari da shi kuma ya cika maka mai ya cika maka alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya je madina ya yi alkawari da yawa da yahuda amma gaba ɗaya warware alkawarin nan suka yi basu bar ko ɗaya ba da haka behu da har yau har gobe ba za ku taɓa alkawari da shi ya mai ya cika maka ba wa aminu bima anzaltu yani alquran daga cikin umarni da Allah ya musu kuma ya ci gaba da ce musu wa aminu bima anzaltu yani alquran sannan ku yi imani da abin da na saukar yana nufin alqurani musaddiqun lima ma'akum ay muwafiqun lima ma'akum wato yana dacewa kuma da abin da yake tare da ku yani taura wato ainihin na at-taura fi tauhidi wajen kira zuwa ga tauhidi yadda attaura ta kira zuwa ga tauhidi haka alkur'ani ma ya kira zuwa ga me zuwa ga tauhidi wan nubuwa da bayanin annabta wal akhbari da kuma kissoshi wa na'ati nabi sallallahu alaihi wasallam da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ta attaura kamar yadda ta zo alkur'ani wala takunu awwala kafirin bihi ay bil qur'ani sanan kada ku zamo farkon wanda ya kafirce da alkur'ani yuridu min ahli kitabi ne yana nufi farkon wanda ya kafirce masa daga mazuwa littafi da anna quraishan kafarat qabla al-yahudi bi makkah domin quraishawa ai su tun a makka sun kafircewa alqur'ani an gane to amma nan ku a madina kar ku kafircewa alqur'ani sai sauran mutane ma mi su koyi da ku ma'anahu ma'anarsa wala takunu awwala man kafara bil qur'ani kada ku yahuda ku zamo me farkon waɗanda ko ku ahad ya'an yaqub kada ku zamo farkon wanda suka kafirce alqur'ani fayutabi'kum alyahud ala zalika sai yahuda su bi ku akan haka fatabu'u bi athamikum wa athamihim dan haka sai ku dawo da zunubin ku da nasu akan ku duka saboda ku kun san gaskiya kun me kun ki duk aiki da ita dan haka su wasu da za su biyo bayan ku su ma su ki imanin ko da a bisa jahilci ne amma da ku suka yi koyi to kuna da zunubin su akan ku wala tashtaru ai wala tastabdilu bi ayati wato sannan kada ku musanya da ayoyina bi bayani sifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalila wato da bayanin siffar Annabi sallallahu kada ku musalta da, da wani amfani kadan ai aradan yasiran min ad-dunya ai wani dan kadara kadan da za ku samu na duniya wa iya ya fattaqun fakhshawni ai wato ni kadai za ku ji tsoro ai ku ji tsoro na wala talbisul haqqo bil batil ai la takhlitu wato ai kada ku gauraya gaskiya da ƙarya abin da yake kun san gaskiya ne kome ku musanya shi kuma haka yahudawa suke in an zo an tambaye su dangane da sifar annabi sallallahu sai su jijjiga kai su ce ma na alamu ba mu sani ba kuma sun sani an gane ko sun sani amma koyewa suke ba yahude ne annabi sallallahu yana jinya zai mutu annabi ya shiga duba shi babansa yana kansa yana ta karanta masa attaura sai annabi ya ce na haɗa ka da wanda ya saukar da attaura wa annabi musa shin kaga siffa ta a littafin nan sai ya haka ya jijjiga kai ɗan yana kwance a gadon mutuwa ya ce na rantse da wanda ya saukar da attaura wa annabi musa akwai siffarka a wannan littafin kuma na shida kai manzon allah ne yaron ya cika ya mutu akan tauhidi to amma kun ga yahudawa haka suke an gane gafa abin sun sani shi yasa akwai lokacin da annabi sassan ya gansu sun kamo wasu 'ya'yan masu kuɗi ne suka zina su biyu mace da namiji sai suka ɗora su akan jaki suke yawo da su a gari domin walakantar su da tozartar da su annabi ya ce haka kuka gani a me a littafin ku ba haka bane ba amma in aka zo da su ku nuna ku karanta gurin hukuncin da kuka gani sai su ɗora hannunsa akan akan gurin da ba sa so a gani sai su karanta iya gurin da da ba su danne da hannunsu haka yahudawa suke yawa suna gauraya karya da gaskiya kuma suna ɓoye mai gaskiya duk da yanzu mun karanta Allah ce su wala taktumul haqqa kada kuna ɓoye mai gaskiya to amma bai yahude wallahi har yau har gobe bayan da za a iya bayyana da gaskiya zai zo fa asibiti kamar yadda aka yakin gazza din ne bombin fa ya kashe yara yara fa ya kashe amma sai ya ce ba ya haka ba sai ya ce yan ta'adda ya samu a cikin asibiti sai ya ce kaza bai yahude kenan kamar yadda yawanci yanzu tashoshin labarai ma na yahudawa ne ba sa bayyana mana waƙin abin da yake mai yake faruwa yawwa mu za su cuta fa su kwara kuma sai su ce sai je suna kukan cewa mu muka kware su yanzu mu da su ake cin arzikin wasu suke cin arzikin wasu ɗaya ba dukiyar mu su mana komi amma daga ƙarshen ta juye suwa za a ce masu laifi mu ne so da ba mu da tashoshin labarai kuma daman bahaushe yana cewa wai dokin mai baki ya fi mai sun fi mu baki shike da haka waɗannan dai su ne yahudawa kuma za mu ga yanzu ayoyin yau tunda muka fita a wannan kisa tana magana a kansu ne haka za mu yi ta tafiya kisa annabi musa haka za ka yi ta tafiya suwar taba'u su sai ka tafi sai kudu sufa duk za ka ga akan suwa take magana akan yahudawa saboda wato girman sha'aninsu da laifinsu don haka dai allah ya ce da su wala talbisul haka bil batil kada ku gauraya ƙarya da gaskiya amma kuma suke gaurayawa wato ya kulu Allah yana cewa la takhlitul haqqa alladhi anzaltu alaykum min sifati muhammad sallallahu alaihi wasallam bil batil alladhi taktumunahu bi aydikum wato kada ku gauraya gaskiya da na saukar wa annabi sallallahu ko na saukar akan ku kenan na sifar annabi sallallahu da ƙaryar da kuke boyewa da hannayenku min taghyiri sifati muhammad sallallahu na canja sifar annabi sallallahu jama'a sun san annabi sassan yahudawa kama ya alifuna abu na abu wallahi fiye da yadda suka san ‘ya'yansu so da sun karanta a littafinsu cewar ga lokacin da zai fito ga yadda zai fito ga yi zai yi hijira zai je guri kaza duk komi na annabi sun karanta amma me falan ma ja'un ma arafu kafaru bi abinda suka sani da ya zo musu sai suka kafirce fala'natullahi ala al-kafirin والأكثرون ما فيها معلمي سن تفي على أنه أراد لا تلبس الإسلام باليهودية والنصرانية ما فيها معلمي سن تفي ولا تلبس الحق بالباطل شين كذا كقول مسلم شي ده يهودا شي كو ده كريستيان شي kenan babu abin da suke cewa menene ne hada addinin nan interfaith ne ko kenan babu saboda gaure musulunci za a yi da wani mai addinin da ba musulunci ba shi kuma musulunci inna dina inda Allah islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam addini ɗaya ne kada wani yazo ya ce wannan a zo a haɗu ya ce a haɗa kai sai ka ce ƙul a fa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahiluna sai ka ce da su ƙul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أنت مكو زافي لكم دينكم ولي دين kowa je rike addininsa to haka ne za a zauna lafiya amma gaba ana tafiya fa a ce a haɗu a haɗu a haɗu saboda wani abu haɗuwan nan tun farko aƙida ne ta kafure so da sun sa akan ƙarya suke ko sai su ce abu a haɗu jama'a wanda yake kan gaskiya na ruwansa da a haɗe amma wanda yake kan ƙarya shine zai yi tanazuli amma wanda yake kan gaskiya baya mi baya tanazuli baya sakkowa don haka kun ji tun farko wato Allah ya hane su cewa kuma ya hane mu kada mu na gaure mi musulunci da wani addini da ba musulunci ba wa taktumul haqqa ay la taktumuhu sannan kada ku boye gaskiya ya'ani na'ta muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai kada ku boye siffar annabi sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna annahu nabiyyun mursal alhali kuna sanin cewa shi annabi ne kuma manzo wa aqimu salata kuma ku tsaye da sallah ya'ani salawatul khams yana nufin salloli biyar bi mawaqitiha wa hududiha wato a lokutan su da kuma iyakokin su wa atu zakata addu zakata amwalikumul mafruḍa sanan ku bada zakat dukiyoyin ku na farilla warka'u ma'ar raki'ina sanan ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ai sallu ma'al musallin ai ku yi sallah tare da masallata wannan ayar malamai irin su imamul alusi yake cewa tana umarni ne da mi sallar jam'i warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu me masu ruku'i idan haka musulunci ya zo da sallah a jam'i matukar sallah ta farilla ne to yin ta a jam'i shi yafi falala har annabi sallallahu alaihi yana cewa sallar da mutum yake a jam'i ta fi sallar da yake a shagonsa da kasuwansa a hadisin Abu Huraira da fifiko 25 a wani hadisin da fifiko 20 da nawa da bakwai an gane kuwa sannan annabi ya ce yana daf da in mutane sun ki su tafi sallah ya yi umarni a kira sallah ya sa a tada sallar ya tura wani ya limanci shi kuma ya je rigagen waɗanda suka ƙi su fito sallah da gidajensu ya ƙona su da gidajensu a kansu wani yake nuna girma da hatsarin mai mutum ya ƙi zuwa masallaci ya yi mai ya yi sallah ƙarƙashin wannan kada ka yadda neman duniya shagaltar da kai daga barin yin sallah a cikin jama'a an gane kuwa sallah a jam'i shine asali kuma sallah a jam'i yana da mi yana da falala kuma wannan shine karshen karatun mu ne insha Allah ta'ala sai gobe za mu dora a rubu'i na gaba ta amuruna nasa bil birri muna roƙon Allah ta'ala ya sanya abin da muke karantawa albarka ya ci gaba da wato ainihin nuna mana daidai ya bamu ikon binta abin da suke na kuskure ubangiji ta'ala kuma ya wato ainihin tsare mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh